عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خضع العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء وتحكي له تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم إن أنت يا أخي ما تؤتينك إلا ما أذكرينا تعالوا إلى ما أنزل الله ذوقوا جابوا الله يتوكل غير قرية وإلى الرسول ذوقوا جواب الله وجواب الله وجواب الله قالوا لهم أمسى وتركت ما حسنا ووجدنا لآبائنا وابن مقدم لإحياء يوم يكي يا إشيو وابن مقدم الله ومقدم أن يوالد لك قرين أكبر وجدنا لآبائنا على نشاء أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ويقولوا أبن إياه يقولون يا إشيو وابن الله وابن ولا إياه لا يعلم شيئا فلا تسمعون ولا يعين ولا يعلم ولا تسمعون هي لهم إياه ولا إلي من الرشدية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا يا قوم إليه عليكم وأنفسكم كلا تكفروا لا يضركم من ضل إلا هديتم إن كنتم لكم من ضل والذي لا يضركم وذي تجيبوا إلى الله مرجعكم جميعا إذا أخبرتم الله الله عليه يقول الله الله وقال من غير من غير وينبئكم ألا شباب الأعمال بما كنتم تعملون أنكم في أيدي الدعوة wannan ayar da mata nuna an bar hukuncin nasiha da wa'azi kenan kowa kula da kansa a ba an ga wani za a yi nasiha za a yi wa'azi har lokacin da ga a awan muttabanin wani abu hawan muttabanin abu tsani da lokacin da gani kowa ma baya son gaskiya kowa yana da zuciyarsa ne kowa yana da abin da zuciya ke yi wa sun amfan da kuma sun zuciya wanda ake maka cikin daga aka ke maka biyayya ba a sadaka ba a taimako ba a sadaka kenan daga nan ne za ka kula da kanka ka rabu da duk wanda yake cikin hanyar Allah la yamuru man zalla ila sayyidi ila Allah yarji'u jami'a man kuma gaba ne zuwa ga Allah ne ونبلغ بباب الأوائل ما كنت تعملون وكنت أجداوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كانت بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم على الشيء ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت دين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تابدونهما من بعد الصراع يقسمان لله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
ubangiji yana kira mu yana gaya mana umarni har yanzu ya yi lalina amanu shahadatu bayyana ko za a zara da kuma noto nan wadansu sahabbai ne suka yi tafiya suka yi tafiya sai ɗaya daga cikin su kwanonsa ya wata babban kwano ne a ce ɗaya su ne ya ɗauke haka je rikicin kenan da ya faru aka zo ana aka zaukar da wannan hukunci shahadatu bayyana ko mun fita hadar da kuma noto idan mutuwa ta halarci ɗayan ku akwai kayan da to sai ya yi wasiya idan ahlak adamu ya rubayin kuma za a zara adamu mauru hinar wasiya iznani gaba adin minkum a shaida wa mutum biyu masu adalci daga cikin ku su shaida abin da zai faɗa wanda za a rubuta hinar wasiya iznani gaba adin minkum a waƙara da bin da idan ko ba a samu musulmi daga cikin kudin ba a samu waɗanda ba musulmi ba mutanen kirki zo su yi shaida a rubuta shaidan idan tun da rabta wajen riba za ba ku musibar su zo in kun yi tafiya kun je ƙasar da ba musulmi aka yi haka yadda za ku yi kenan idan da rabta wajen riba za ba ku musibar su zo ba za ba ku musibar su zo ne don mutuwa ta samu mutum a can to zai a rubuta abubuwan duk da ya faɗa da abubuwan da ya bari ga gawarsa ga kayansa ga takarda da aka rubuta abin da ya bari kaza da kaza da kaza da kaza ne ya harshe wani ko za a zira da kuma rahoto idan wasu ya ce suna zawa a jirgin nukun a wakara ne mula ya rubu idan sun zara su mula ne ba a zaɓar su musu wasu ba ta abin suna wani ba ne sara sai ku tsare mutum biyu amma rubuta wasiyyar su su rantse yadda wasiyyar yadda mutumin nan ya faɗa haka aka rubuta wa yuqsimani billahi su rantse da Allah su tsaya da su da la'azar bayan sallar la'azar su rantse da Allah wa yuqsimani billahi in irtabtum in kun yi shakkan abin da aka rubuta ya bambanta da abin da aka faɗa la najtani samanan wa law kana za ba yanzu wanda suke rantsuwar nan suka ɗauki shahadar nan za su ce mu ba za mu zai da gaskiyanmu akan akan abin duniya ba wa dauka na za ku ba ko da mutum dangi ne ba kuzaci to ba za a goyi shaida ba ba za a kuma ƙara ba ba za a rige ba idan a tsara da kurbi da wasu yadda zane ba a jinku a wa karari min da rikin wani jin kurabtun da rikin ba a sabar da musibatun lokaci ta bi nuna wa ba da sara ku tare su bayan sallar da azar ku yi kimani min dahi ku rantse da Allah da shahadatu na haƙƙo min shahadati ma wallahi rantsuwar da muka yi nan da muka maganar da muka faɗa yanzu nan ita ce gaskiya fiye da wancan abun wanda ta zuba rantse da farko dana karimi zama na wadau kana da kurra wada na kuma shahadatan lahi ba za mu koyi shaidan gaskiya ta Allah ba wala nuki la ilaha illa azimina idan mun goje dan Allah ko faɗi gaskiya ba to kenan muna daga cikin mutane masu zunubi الظالم الأولياء ويكتمان بالله لشهادة ما حق من شهادتهما وما اهتدينا إنا إذا لمن الظالمين idan waɗanda suka yi rantsuwa da farko ɗin nan an gane akwai son zuciya akwai ƙarya a ciki to sai nemi waɗansu guda biyu har yanzu su shahada su ce wallahi rantsuwar da muka yi ta yanzu nan da maganar da muka faɗi ta yanzu ita ce gaskiya ba abin da waɗancan suka yi ba to idan an yi haka an kunya da mutanen farkon kenan to in ana yin haka dole za a bi gaskiya saboda tsoron kunyatarwa cikin jama'a wai kasu da ala na mata qa'imman in aka gane duk waɗanda suka yi rantsuwan farko din nan sun cancanci zunubin sun yi ƙarya ke na cikin rantsuwarsu ba aka rage kuma ni magamuwa sai waɗansu tashi su rantsuwa bayan rantsuwan waɗanda din su ƙarya ta zo ya kuma ni magamuwa idan da zai su kale mu dauraya daga waɗanda suka cancanci rantsuwa fiye da waɗancan da aka gane akwai son zuciya cikin rantsuwarsu ku yi kutimani billahi sun biyan nan sababbin nan su so su rantse da shahadar na haƙƙo min shahadar ma ce wallahi abin da muka faɗa din nan da rantsuwar da muka yanzu nan shine gaskiya ba abin da mutanen farko suka faɗa su da rantsa ne gaskiya ba amma ta sai na mu ƙetare iyaka ba inna idan lamin al'asimin inna idan lamin al'alimin wa ma ta laina bu mu shi ba ko ba gariya ba mu rike ba mu kara ba a kan yadda abin da ke zuciya ta kada yadda mutum marigayi ya faɗa wannan shi ne gaskiya ba na farko ne gaskiya ba inna yi zallafin zalimina idan mun goye gaskiya ko mu faɗe ta ba ko muka rage wani abu ko mu karyata abin da ke takarda kenan mun yi zalunci inna yi zallafin zalimina in mun shi shi muke da iyaka mun zama azzalimai kenan.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
آخران يقومان مقامهما من الذي قال مدوريان ويكتبان بالله لشارتنا من شارتهما وما تدينا إلا إلا من الظالمين ذلك yin haka din nan waɗancan mutane da aka zaɓo su suka zo suka yi rantsuwa akan wannan abu haka ga yadda yake yadda yake rubutan nan haka yake yadda mamuri ga ne wani haka abin yake sannan sai aka gano akwai son zuciya cikin rantsuwarsu da maganarsu aka gano akwai son zuciya to sai nemo waɗansu mutane a sa su rantse bayan sadar la'asar cewa abin da muka rantse yanzu muka faɗa da abin da yake wancan suka faɗa na yanzu nan da muka faɗa wallahi shi ne gaskiya waɗancan abin da zuciya cikin maganar su saboda kaza da kaza da kaza aka aka yi da lokacin da aka yi rantsuwa sannan aka samu kwano a hannun wani wanda suka yi musu cewa ba haka ba ne. وما أتينا إلا إلى لمن الظالمين ويريد أن نوزع بين ذلك أن آيات الشهادة على وجهها yin haka din nan shi ya kusa da zamowa waɗanda za su rantsuwa za su rantse ne a kan gaskiya ba son zuciya ba rigewa ba ƙarawa in ana yin haka haka za a yi idan mutanen farko sun rantse sun yi magana sai aka gane akwai ƙarya da son zuciya cikin rantsuwar su maganar su ku sai canja ka waɗansu nan nan da nan zo su rantse shi Allah ya mutu muka faɗa su ne gaskiya ba abin da wani suka faɗa ba Allah ya ce yin haka ya fi kuza a kan a samu shaida na gaskiya kowa yana kowa in ya yi magana da ranci a ƙaryata ya kunyata cikin jama'a to ba zai yi haka ba yin haka ya fi a kawo shaida a kan gaskiya au ya kawo an turar da imanin ba da imanin saboda suna tsoron kada ya kawo waɗansu masu rantsun su rantse bayan rantsuwar mutanen farkon saboda haka in an yaga mutanen farkon za su kame ba za su zuciya ba ba za su rage wani abu ko su ƙara wani abu ba ba haka rani ya kuma ni mutum da su ƙare da rani ذلك أن يا دنيا جوري أولى وجهها أو يخافوا أن تردانا أيمان بعد أيمان وتجي زورهم كذا شنجا ورسم ورسم ورسم بايا رسم idan ana yin haka za a fi gane gaskiya da shaida da gaskiya amma ta laina ina ya zallabin zalim wattakullaha Allah yana gaya mana ku ji tsoron Allah Allah ko ba ki ji tsoronsa ba Allah abin tsoro ne amma kullum yana gaya mana wattakullaha wattakullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wattaqullaha kun tsoron Allah wasma'u ku ji abin da Allah yake faɗa wa annabi yake faɗa muku wallahi Allah la yahdi qawmal fasiqina ku yi tsoron Allah ku ji abin da Allah yake faɗa ku bi ku ji abin da Allah yake faɗa ku bi kar kar ku zo fasikai wallahu shi Allah la yahdi qawl fasikina duk masu kaucewa hanyar Allah masu kaucewa hanyar annabi su ne fasikai wanda ba sa kan hanya Allah ba zai shirye da su hanyar shiga aljanna ba يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا يوم يجمع الله الرسل يقول ماذا أجبتم قالوا لا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب علم لنا إنك أنت علام الغيوب babbar rana tana gabanmu ya jama'a mu musulmi wanda muke da rai waɗanda suka mutu sun je sun ga lahira abin da aka faɗa duka sun tabbatar wanda wasu mutu ba wasu mutu wasu kuna mu kenan wanda wasu zo ba kuma wasu zo ba kenan wanda za a yi su nan gaba kenan amma da mu ake magana mu ji tsoron Allah mu aikata gaskiya mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya mu ji tsoron Allah mu bi Allah mu bi annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai babbar rana ba a gaban mu wace rana ce ranar da Allah yake mata kirari iri iri annamatul kubra ina ce ranar ta ajin kiyama ita ce rana mai babban tsoro iri kaza alhaqatu malhaqa kuma adrika malhaqa alqariyatu malqariya kuma adrika malqariya Allah yana ba ta suna yana ban tsoro iri iri wannan rana ranar da yau mai yiwuwar yau mai yiwuwar lawar rusula ranar da Allah zai fara tara manzanninsa tukuna wa ya kudu ma za a ujibtum kanu da ilma lana saboda tsoron Allah idan an tara manzannin su za a fara tambaya na aike ku wajen mutane duniya da kuka izar da aika na menene suka amsa muku saboda tsoron Allah da haiba sun ce la ilma lana sun komai wa ya Allah innaka kai anta allamul ghuyub kai ne masarin abubuwan da ke boye abubuwan da aka yi duka kami kowa sani ya Allah innaka anta allamul ghuyub إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ كنت تكلم الناس بالأرض ومهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخرج من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ وإذ تخرج من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
a lokacin da Allah zai tambayi manzannin nasa bari ka a kawo- ka- a kawo sunan manzo daya kamu a faɗi wanda za a faɗa din sai Allah ce lokacin da za a za a tambayi manzannin nan ma za a jibtu suka ce garu da ilmi da na inna ka anta la bulu Allah wa Allah sai ya ce ya Isa ibn Maryama ya Isa dan Maryama cikin manzannin kenan uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika ka tuna ni'imomin da nayi maka da kai da ma'aifiyarka Maryam zayyatu ka biruhil qudusi lokacin da na karfafe ka da rai rai rai na tsarki wato jibrilu ya yawo da annabi Isa tukallimu an-nasa bil wahdi wa kalan kana magana da mutane lokacin da kake cikin tsumman jego har kuma lokacin da kake babban mutum kana magana da mutane wato wannan zai nuna annabi isa zai sake tashi kenan kamar yadda ya zuwa cikin hadisai domin ya yan an ɗauke shi sama yana da shekara talatin da uku bai kai kuhula bai kai karalin ba wai zallabtu kal kitab wal hikmata wa tawrata wal injil tun a lokacin da na sanar da kai ilimin attaura da ilimin injila littafin littafin annabi isa ne kenan wai ta kullu min ad-dini ka hayati ad-dini a cikin dimomin da nayi maka ina lissafa maka su akwai abin da kake yi na mu'jiza kana halitta tsuntsaye da ilimi su tashi su rai da tabo hado in ta faɗi kuma na tsiri ka yi a tsitsai ka halitta abu kamar kamar kamar nema ke haka kamar zuwa ka ka sa masa rai ya tashi shi ya je ya koyi gaba yin gani mutane zai ya bani wata kuma biya in ka halitta zuwa sai ka hura shi zuzo wata hurna yin birni sai zuzo ya tashi ta kore ka aka aka gina aka hura masa rai ya tashi jini da izini na inji Allah saboda wannan duka yana kore wani tasiri da wani annabi da Allah shi ne yin abin sa wai wata hurul akma yana daga cikin mu'jizar da annabi Isa wata hurul akma wala barza kana warkar da wanda aka haife shi makawo ko wanda aka haife kurma kana warkar da kutare kamar mu da yatsu wanda mun tafi izini wanda duka da izini na inji Allah bai saboda ga wanda ya fi kuma kana raya wanda su a kaga su tashi da ransu duka wanda fi izini a cikin izini na Allah yana mayarwa kansa aikinsa. ويظهر ولله لئيم أنك إذني له بالبينات kuma yana daga cikin nimomin da na yi maka lokacin da na kare ka daga bani isra'ila lokacin da suka hada kai za su hada kan da kai na kame hannayensu na ana da taba ka kawai bani isra'ila ka yi zai jau kai wani ina ne lokacin da ka je mu da hujjoji da aika na ka gaya musu suka hada kai suna zaki suna gaya mana miya kuma gaggadu Allah ya kame hannunsu ba su iya kuma da wani wani abu ba wani wani sai yi da wani wani ba gara da ta daga wani sai ga wani wani Isra'ila da ta ina ga wannan wannan mutum ko wannan aiki illa su yi wani siri ne kawai wani ya dalle ba aika ne daga Allah ba.
وإذا أخرجوا من الحواريين آمنوا به وبرسوله قالوا
قالوا آمنا وشهدوا أننا مسلمون فتنا هل يزول النبي عيسى ألا إنا غير مثل يسير القيامة يزرك مكانا من القيامة أكي مكانا lokacin da na yi wa'ayi zuwa ga hawariyina a kowane lokacin da annabi Isa ya tara da bani Isra'ila daga baya annabi Isa sai ya gaya wa almajiransa waɗansu masu fararen kaya masu baki yana kira su masu farare masu fararen kaya ana azumi wa da suri ina kira su zo ku yi imani da ni in ji Allah ku yi imani da manzuna annabi Isa kalu sai suka amsa su hawariye ne ku kalu amanna mu mun riga mun yi imani wacce ya Allah kai shaida yana na musulmun cewa mu musulmi ne mun yadda mu daga wada mu ga annabi ka annabi Isa
إذ قال الحواريون يا عيسى مريم
إذ قال الحواريون يا عيسى مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ماء وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة إذ قال الحواريون
iya wannan wanda suka yi imani suka ji Allah ya mutu shaida su mu'mine ne an Allah ya ba su wanda ba su da suka kunna ma shahidi lokacin da suka yi hada mun yi imani da kai mun yi imani da wanda suka annabi Isa ya rubuta mana ka cikin mutanen da suke shaidan wahdaniyya shaidan la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi kuma wariya wannan zuke ya yi zaune maryamu ya annabi isa dan maryamu muna roƙonka a ubangijinka dubobi isra'ila ba su da kyakkyawan magana da kanin su da manzannin su maimakon su ubangijinmu sun kace ubangijinka ya yi zaune maryamu alaisa da yau da bukatu suka nemi ubangijinka abinansu da alina ma'ayi da bukin samayi ya saukar mana da wuri kabaki daga sama ya zama mujiza gare ka kuma ya zama wakili gare mu qalat taqullah innakum bi qalat annabi kai kai kai kai taqullah walla kun tsoron Allah kun tsoron Allah in kun da mu mai da irin wannan tambaya kun tsoron Allah in kun mu ne ne ba ya wa Allah in wannan tambaya
qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا زي خواريا سكاوسا والنبي إذا يباس قلوبنا ألا تسور الله ليرمون النبوة تسور الله قرون لكي التبوة قالوا جاء نريد أن نأكل منها muna so ne idan kamar nan ya zo wanda da zaba mu ci abincin wannan daga fadan Allah abincin ya nike na wajen wa inda kurukuna zuciyoyin zai su na zuciyewa wanda muke magana da filin nan gaskiya ne manzon Allah ne gashi ya nuna mana mu'jiza wana da ban gasa da kana kuma za mu san daga nan ne za mu san abin da ka faɗa mana duk gaskiya ne gaskiya ne mana mutum ba inda kurukuna na da ban gasa da kana wanda kuma ne ya min shahidi sai mu zama daga cikin yanzu wani cikin zuwa ga annabi mai mu'jiza
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء وكن لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين annabi ta sai ya gamsu da wanda suka faɗa ya yarda irin kan ji Allah ubangiji da waro ya Allah ubangijinmu ya Allah ubangijinmu anzil alaina ma'idatan min as-sama'i ka saukar mana da kabaki daga sama ta kuna na idan li awwalina in wannan kabaki lokacin da zai sauka da ranar da zai sauka zai zama wani idi li awwalina ga farko bani isra'ila wa akhirina da ƙarshen bani isra'ila wa aisha min kuma zai zama aya gare ka gaskiya ne kai ka annabi isa a kai ka aiko annabi isa ga shi ya zo ya zo mu'jiza warjuna Allah muna roƙonka warjuna ka arzuta mu wa ka kai aiwu raziki da kai ne biyayyen mai arzutawa a ga yahudawa suna da annabi su ya nuna muku mujiza wa ya zuku da ga miki daga sama ko da ko da yake su bi yahudawa na abu da farko da suka ce mu ga kuma gida abincin da ake kawo daga sama a gaba babu abubuwan da suke zira daga ƙasa daga su waɗanda sun daga a kamun su abincin daga sama ne kamar yadda waɗanda sun suka yi da shi
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه
أنا الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإنه أزم عذابا لا أزم أعلم من العالمين Allah Ubangiji mai girma na ɗaukaka mai baiwa sai ya amsa kiran annabi Isa idi fi munazzilu alaikum ni zan saukar muku da wannan kabaki da kuke ji da kuke nema wa ya kurba da kuma amma in na saukar da kabakin na sa sharadi duk wanda za shi ya saba sharadin misali za a sai kar a kai kar a ajiye kar a ajiye don gobe za a faɗi sharadi kuma an saba sharadin to Allah sai wa mutum mutanen azaban da ba za a yi muku wa waɗansu azaba irin ta ba wanda suka saba wa sharadin da za a zaukar da kabakin لا وزوا آدم العالمين
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa hawayina abin da suka nema a bakin annabi su annabi Isa alaihi salam abin da ake kiransa kabaki da da Hausa ake kiransa kabaki da Larabci ake kiransa bayida wato abin da ake kiransa bayida babban kwano za a ajiye a ka asa abinci iri iri iri a kansa sai ya kawo wani babban faifai sai a rufe abinci iri iri shi ne ma'ida a wurin larabawa a sa mutu iri iri ya shigo na babban kwano na kasa wanda aka babban fefe kuma a rufe za a kawo ruwan a shi ma'idan akwai tibi a ciki akwai mata a ciki akwai abubuwa ne da yawa a ciki aka saukar musu da ita aka saukar musu da ma'idan dama Allah ce sun saba zai musu azaba fiye da azabar zai yi wa kowa adam da larabe wa iz qala Allah ya isa ibn maryama a anta kunta lin nas tattakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah fa subhanaka ma yakunu lana wal warithu li shirk kuntu qultu fa qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allahul ghuyub an ajiye maganar ma'ila ta kare a nan kuma sai Allah yi wa annabi Isa tambaya na iko ya Isa na Maryama ya bawa na manzo na Isa dan Maryamu shin a anta qulta lin nasi tajizuni wa ummi ilahi min dunillah kai ne ka gaya wa mu kai ka gaya mutane su mai da kai Allah su mai da uwarka Allah tare da Allah ko ba tare da Allah ba Allah dai shi ya sani ya san komai da kuma mai masa tambaya ne na iko domin shi bawansa ne ba yadda za a yi sai ya tambayi shi abin da yake zo a an ta kuzurin nasi ta ne zuni wa mai lahi min dunillah qala annabi Musa annabi za su ya amsa subhanaka subhanaka sarki tabbata gare ka dama annabawa da mala'iku tsakanin da Allah ke na subhanaka sarki ya tabbata gare ka subhanaka أنت قلت للناس اتخذوني وإلهي من الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق wane in faɗi maganan da ba na daidai da faɗin ta ba ni ba daidai na kamar da in kuntu kuntu kuntu ba kad alimta ya Allah ubangiji na in kuntu kuntu ba kad alimta inna inna riga na bada aika sani ka kowa sani abin da kowa ke ciki in kuntu kuntu magan alim da in na faɗa ma ka sani ka bi kowa sani abin da kowa ke ciki ta alam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsi ka san duk abin da ke koyewa a zuciyarka ni ban san abin da ke koyewa a wajen ka ba innaka kai a Allah wa inni anta kai ni allamun qulubi masanin abubuwan da suke koyi ba abin da ke koya muka in na faɗa ma ka sani ya Allah wa inni kuma abu zai kuma ce bai faɗa ba domin ya ya ya ya ce bai faɗa ba kuma ya ce mu kada ne a gaban Allah tun da Allah ya tabbace a an tabbata lillahi tajiduni wa ummi ilahaini min dunillahi la subhanaka subhanaka ma yakunu lana qawlu ma yakunu in kuntu qultu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka kai anta allamul ghuyub kai ne masanin abubuwan da ke koyi ma qultu lahum
فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد يا الله ابنجينا ما قلت لهم الا ما امرتني به فأبن da na faɗa musu sai abin da ka umarce ni da shi in faɗa ni a nubudu larabi wa rabbakum a nubudu larabi wa rabbakum haka ya nabi zai yi faɗa ko da Allah ubangiji na ubangiji haka ka umarce ni kuma ni haka na faɗa ko da Allah ubangiji na ubangiji ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أقول لا ندعو ربكم وكنت عليهم شهيدا كما أنا شهيدا نافدا وأنا مغنى منين شهيدا مدبئنا درينا شهيدا فلما توفيتني a lokacin da ka ɗauke numfashi na ka kai ni sama ka ajiye karo na farko kenan ko ko lokacin da ka dawo da ni daga sama da zauna da mutanen duniya ka ka matar da ni na koma gare ka duk ka fi kowa sani abu da nake yi bayan ma ta kowa da ni kun ta hadar rari ba ne lokacin da ke tare da su ya Allah kana gane mun da ke tsakanin don kuma bayan harasar da ni kuma kai ne mai kallon bayan da kai kana abin da suke faɗa da abin da suke cewa duka da masu cewa Allah uku ne wallahi na da da to duka bari ne Allah dama ya ga mana daga tabarar lazina gano min Allah wa mazun Maryam daga tabarar lazina gano min Allah zalim salala to Allah ya fare da ya bada mana da sun zo nan ya ce su kafirai ne ɗan wuta ne idan mutum yana kan addinin Kirista ya kulle Allah yana da da wannan ya saba wa Allah Allah ba shi da da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu walad idan mutum yana addinin Kirista ya kulle annabi Isa Allah ne ko ko mataimakin Allah ne Allah na uku to ba zai shiga aljanna ba annabi Isa ba zai yadda a sa shi aljanna ba kare zamanin ai zai zama aljanna tun da shi na addini Yesu babu addini ya su kenan ba za ka zama aljanna ba madugan kana cewa Allah yana da mataimakin sarautarsa ko kuma yana da da lafiya da wala yula wala bi kullu kuma Allah ya ga mana duniyar da take saboda haka mutum ya dogara da cewa shi yana addinin Yesu, Yesu ya cece shi a lahira, Yesu baya ceton wanda yake Allah yana da ɗa, Yesu baya ceton Allah yana da mataimaki wani Allah tare da Allah. Allah kuma min la illa ilahun wahid ba wani Allah ne shi Allah nan guda ɗaya ta ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da bai da iyaye ba shi da yaya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu walad. ما كنت لهم إلا ما أمرتني به أن ذلك ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت به فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز تعذبهم الحكيم.
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ya Allah Ubangijina, ka san tsakanina da bayinka, ka san abin da ka umarce din faɗa musu, ka san kuma haka na faɗa musu. Lokacin da nake rayuwa ta farko tare da su kana sane, lokacin da ka ɗauke ni ga ajiye ni ya san magana da da abin da suke ciki. A duk wanda yake cewa yake yi muka yake yin ƙarya Allah yana da ɗa wannan yana da mataimaki to Allah bai yarda ba Allah ba shi da ɗa ba yi da mataimaki kuma ba zai samu aljanna ba har abada ma kuntu lahu illa ma amarta bihi an ubudu rabbi wa rabbakum kuntu alayhi shahidan ma dumtu bihi falamma tawaffaytani kuntu anta ar-raqib alayhi wa anta ya Allah shahidun mai kallo ne ala kulli shay'in kana ji kana gani kowa abu da yake wada abin da na wada da abin da ka wada to kana kariya Allah in du'a sun mu wai sai ba wai daga bin nan wai daga asala ne da ke in du'a sai mu in ka azabta da su saboda cewa Allah yana da da in kai mu azaba saboda wannan wannan yana da mataimaki a cikin mulkinsa in kai mu azaba saboda wannan wai da ibadu bayin ka ne wai ta rabin da in kuka musu gabara babu ne babu ne babu ne zai faru wai ta rabin da kuka ka gawar da muku ka gawar da muku wai na kai an da kai ne al'aziz mu wani an da ke muku ne ji jani ka ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam kira shawara wa sahabbai ya za mu da daurarun badar din nan to dama mun ji sahabban da da soke farawa yakin badar an kashe kafirai saba'in an ɗaure gawarin gabarin to wanda aka kashe da yan tura su a tsohon rijiya wanda suka zaura ga su kuma a ɗaure suna jiran abin da annabi zai ce annabi ya tara su ya ce musu kuna ya kalli ya abdulabin dubai in mutu akwai abdulabin dubai wanda kakansa da ya ne shi ma nan abu ma cikin abu wani fitin ne ranar da ya yi wazi a wazi ya dawo zai shiga makka sai kafirin makka suka ce ba zai sake shiga musu makka ba ba zai za su bari ya sake shiga makka ba sai abdullahi bin dubai din na baban sai ya dauko makami da samari suka zo suka sa annabi a gaba suka ce ka shiga maka wanda zai taba ka ka shiga maka wanda zai taba ka ana duk ma kafirai ne a azumuta ta jini ita da za su kai haka saboda wannan ne a ranar badar ɗin annabi sai ya dubi ɗan shi wanda ya faɗi haka ɗin ya ce kai ina ma da ubanka yana da rai idan ya ce in saki waɗannan masu warin nan duka zai in sake su da babanka yana da rai ya ce an ulga haula ila natna wannan masu warin nan ka san kafare ba ta wankan janaba kullum wari yake yi sai da ya ce in saki wannan masu warin nan tun da na sake su to annabi ce ya koyi ya za mu yi da waɗannan da yake annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabban sa sai na abubakar shi ne babba sai sai na abubakar ya ce ya rasu sallahi wa'annan mutane dangin mu ne ƴan uwan mu ne idan idan an yabe musu za su haifi yaya wanda za su musulunta su ma wata kila za su musulunta ni dai shawara na kenan ya zo yanka musu kuɗi da za su biya ya gama ya annabi sai sai na Umar shi ma ya magana ya ce ya rasulullahi wannan miyagun mutane kenan wanda suka hana mana zaman lafiya a makka miyagun kafurai kenan Allah ya kama su ya zaɓi hannunka da yadda kai to ina zo kowane babban kabiri ka ɗauki ɗan uwansa musulmi ka je je ya kashe shi ni ka ba da wani in kashe wani kuma ka ba da wani ya kashe wani kuma ka ba da wani ya kashe har su san dai ba ma so komai sai musulmi ya ɗaukaka annabi sai ya dariya ya Allah da ikonsa Allah yana da wazirai a sama guda biyu yana da wazirai a ƙasa guda biyu wanda yana umarni da da sassauta sassauta wanda kuma umarni da tsananta a tsananta ya ce inna ma masaluka inna ma masaluka ya musa ka masali nu rabbi la tazar ardar da mai ke mina da yara innaka in tazar ku zillu ibadaka wala yuzu la fajir kafara aw ka masali musa ya qulu أو أو مثل موسى ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم misali Allah yana da wazirai guda biyu a sama yana da wazirai guda biyu a ƙasa wannan sha'anin da kullum a sauwaƙe a sauwaƙe a sauwaƙe wannan kuma sha'anin da kullum a tsananta a tsananta misalin ka kai annabi misalin ka kai umaru cewa a kashe su gaba ɗaya ba su da wani amfani kana kama da annabin Allah annabin Musa ko ko annabi Nuhu da yake la ta zar Allah da zalke min da yaran ka hada ka kafirin duk gaba da kai kamar mai gida ko daya in ka wasu ba su da amfani ba abu da za su ba sai banzaye ne su kana kama da annabi annabi Nuhu da ya faɗi haka ko kuma annabi Musa ce rabbana zid ala amwalin Allah ka shafe dukiyoyinsu wasu alaƙuru ka tsanta zuciyarsu rayuwar makar masu imani din hatta ya raura da wata irin da suka zawa mai tsari Allah zai kamanta annabi Musa ya kamanta na Umar da annabi Musa don ya ji daɗi sai ya dawo wajen annabi ji sai na Abubakar yace misali ka kai kuma Abubakar ko misali ka misali annabi annabi Isa in to ti ko ina ibadu ko in daga billo ko naka Allah da ya Allah in ka mu Allah ba ma ba in ka ne in ka mu gabara ne ma kai ne mu waye kai ne mai mai hikima ko kuma kamar yadda yake wada kamar yadda Annabi Ibrahim yake wada ومن تبعني فإن مني ومن أتاني فإن غفور رحيم كما كان كما من ينبغي الله kai abubakar mai so mai so waje ba so waje kuma yadda annabi ta yi faɗa kai hawa haka ka faɗa kuma yadda annabi annabi ibrahim ya faɗa kai ma haka ka faɗa duk ya kamata da manyan bayin allah don haka ne ya kwanta shi daɗi to sai ya komo da aka bi maganar annabi magana ko aka bi maganar abubakar ne na ya karɓa karɓar banza ne bayan sun yi karɓi banza ne to sai na zuwa da da zama ya ka game su da da dama suna yin su kuma abin da kai sai kuma da ya ce me ya zaɓe ku ya buga abubakar da manzo Allah faɗa mai abin da ya zaɓe ku ya shafe ni ma in kuka kawai yadda kuke in kuma shafe ni ba in kallawa kaina an taimake ku kuka sai abin da ka faɗa shawarar da kai nan da muka zaba ita ka dan da wani abu ya zaba wani da zaba da shawarar nan da shi ke nan dai ka ci gaba da biyan banza duk wanda yake da kuɗi ya ba da kaza wanda ba shi da kuɗi a ba shi yara guda goma ya gura mun fara da musallaci rannan ne abbas ya gaya wa manzon Allah ya ce tun da kake cewa kana magana da Allah ban taɓa yarda ba da yau da aka yanka masa kuɗi to shi dan uwan baban mu zo Allah ne ya saka sai ya ce ya rasu da bai ina zan samu wannan gurin ko kana zo in tattara duk abin da nake da shi ne biya sannan kuma na bara cikin laraba ce ga baban ka yana bara haka kake so ya ce haba baba na ran da za ku ta tawo tawo wannan daku ka gaya wa matarka ga inda na ajiye kuɗi mu za a tafiya ba mu dawo ko mu dawo ba in mun dawo ba ga inda kuɗi mu jinya in ko mun dawo shi na kuɗi mu kuɗi mu ne ba ci wannan tukun ya don ga ɗaukar kuɗi kaza shi ne zai za ka zaura kana bara ya ce ya rasu da sa tun da kake magana cewa kana magana da Allah ba ɗan ba ta wasu gana kamar yau ba banda Allah da matata ba wanda ya zama wannan magana da muka yi da wannan ajiyar kuɗi da muka koyi bai ga shiga zo ka bayyana nan dai kana magana da Allah ya rasu lallai idan ne aka yi aka kare wannan hukunci da zai koyi da ibadu wanda muka zo bai daga da shi Allah ka ga alhamdulillah
wani wani to mai karɓar dariƙa wato ne maka burra da Allah ya kusa su hankalinka wajen karɓar dariƙa tijjaniya kuma ba dama bayan Allah kullum kamar da Qur'ani yake wada za a rike shari'a za a rike dariƙa da Allah ya kusa ta dariƙa tijjaniya na bi murna riga tijjani Allah yana son ta Allah yana son bayyanta shi ne ya faɗa a Qur'ani ya yi lalina a mutulla zikiran kadiran wa zan tuhu da kanu afilan shi ne ya ce inna la yi kun tawabina kuma zo wajen ba za a karbi da riga sai kuɗi shirin da riga shirin dubu na farko za a karba saboda Allah za a rige saboda Allah har iyakar zama ga duniya ba za ka bar da riga tijjaniya ba har ka tsufa ba za ka bata ba na biyu ba za ka haɗa ta da wata ɗariƙa cikin ɗari uku ne ɗari uku da goma sha uku ba ɗari uku ne ɗari uku da goma sha uku in wanda ku tijjaniya sai su zama ɗari uku da goma sha biyu ko za ka tijjaniya da ɗaya daga cikin wannan ɗari uku da goma sha biyu ba na biyu kenan na uku ba zuwa ziyarar waliyai sai dai yan tijjaniya wani Allah duka suna sun suna girma masu amma shaɗari na mu ne ga tijaniya dan tijaniya ba zai ce wani wani ba sai wani ne tijaniya ko wanda bai da annabawa ko sahabbai ko matan annabawa ina shi gaba a fita ba da da wata dariga ba zuwa zuwa ziyara wani wani ya zo lokaci da riga tijaniya kuma za a kula da sallah a yi da cikin jama'a wajen namiji kenan akwai girma iyaye mace kuma za ta za ta bi za ta bi yawa mijinta ta girmama shi yadda da ta kuma za ta girma mijin nata wannan sharuɗa kenan na shiga ba fita ba haɗa da wata riga ba ziyara wata wani yanzu da suke cikin dariga tijaniya kuma dukkan wani ya muna suna girma su wannan sharuɗa guda uku su ne shi kuma su yaje wato manyan sharuɗa tijaniya kenan ba shi su kama da kare ba sauran jirgin da suka fi su kama da ne amma wani kowane ya rufe da ne za a kula da sallayi da cikin jama'a wajen maza kenan za a girma iyaye za a musu biya za a jabta waziwa za a jabta cikin yunwa kuma ba a shan taba wanda ya karɓi wannan sharuɗa duka iya na ba shari'a da su jari lazimi da waziwa da cikin yunwa Rajana ba ka zai ga shirin jari lazimi da wani ba da zikirin juma'a. Alhamdulillah. Allah ya bar gafara. Allah ya yi mu gafara. Ya yi ya mu da madan mu da Allah za ka ji wani muna alheri. Allah ya bar da zaman lafiya. Allah ya ke mana Allah ya ke mana imanin mu. Allah ya ke mana jama'ar mu. Allah ya ke mana kasar mu. Allah za mu zauna lafiya. Allah ya yi korona. corona da zan zauna lafiya alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ومغلق والفاتح لما سبق ناصر لك لك آمنا إلى ذلك المقيم على آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاؤل ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء